babi na tara babu babun fil azani wal iqama babin kiran sallah da kuma iqama wal azanu wajibun fil masajidi wal jama'ati ratiba ita kiran sallah wajibi ne a masallatai da wasu wuraren taruwan jama'a wanda suna yin hamsu salawat ba tare da sun yanke ba ko da gun ba masallaci ba ne ne da suke zama na sana'arsu sannan sun shimfida taburma a wajen wanda duk lokacin sallah ya yi lokuta biyar dinnan cif suna yin sallah to yana da hukunci na masallaci shi ake cewa musalla to nan ma za su wakilta wani ya dinga yin kiran sallah saboda akwai wanda suke target din su su zo su samu sallah a wajen fa amma rajulu fi khassati nafsihi amma mutum a kashin kashin kansa fa in azzana in yi shi in yi kiran sallah wa kansa fa hasan yana da kyau ba za a ce yayi laifi ba wala budda lahu min al iqama amma dole ne ya iqama amma kiran sallah in yayi to ba makawa anan labudda lahu min al-iqama ba yana magana hukuncin iqaman wajibi bane a'a yana nufin yadda masu sallah masallaci da musalla za su yi iqama shi ma zai iqama amma yadda za su yi kiran sallah in yayi ba za a ce yayi laifi ba shine ma'ana saboda lafazin labudda a wajen fukaha'u baya nuna wajabci sai dai idan lafazin yana da karina wata karina wani dalili da zai nuna wajabci din wa ammal mar'atu mace kuwa fa in aqamat idan ta yi iqama fa hasan yana da kyau ba laifi a ce ta yi iqama wa illa idan ba ta yi iqama ba fala haraj babu wani kunci a kanta saboda ita muryar ta din muryar ta din al'aura ne ولا يؤذن لصلاة قبل وقتها إلا الصبح بزيوا بزيوا وتصلى كيران صلى باكا في الوقت انت سيصلى أصبح فلا بأس باب الليفي أن يؤذن لها في السدس الأخير من الليل أي متى كيران صلى سدسين كرشين دري misali sudusin karshen dare awa biyu saura awa biyu kafin a yi sallar asuba saboda an ce sudusi wato ka raba awa ɗaya kai awa ɗaya kafin a yi a yi sallan awa biyu ne awa biyu kafin a yi sallan asuba saboda awa goma sha biyu ya zama to shi ne dare in ka raba awa goma sha biyu zuwa shida sudusin zai baka guda biyu ne misali idan karfe biyar ake yin sallah to jaizi ne ya halatta kamar karfe uku haka a yi kiran sallah kamar karfe idan kuma daren gaba ɗaya ba ke awa goma sha biyu ba to sudusin zai awa ɗaya da rabi ko awa ɗaya da minti arba'in ya zamanto kamar hudu da rabi misali fudu da rabi ko fudu da minti arba'in ko fudu da minti ashirin za ka yi wannan kiran sallah za ka yi la'akari da sudusin ƙarshen ta hanyar lokacin da rana ta faɗi da kuma lokacin da ake sallan asuba awa nawa ne tsakanin wannan awan awoyin shine za ka yi dibai-bai ɗinsu zuwa 6 to ɗayan shi ne ya ka duba awa ɗaya ne awa ɗaya da rabi ne yana fin da awa ɗaya dole ya fi awa ɗaya kuma dole ma ya fi awa ɗaya da rabi zai zama awa ɗaya da da minti arba'in haka da abin da ya kamata wannan to shi ne lokacin za ka yi masa kiran sallah wannan kiran sallah na farkon ba shi ne ake sawa a salatu khairu minan naumi ba saboda lokacin lokacin sallah bai shiga ba ba a cewa assalatu khairun minan naumi ba tare da lokacin sallah ya shigo ba ba a hana mutum baccinsa a kan ibadar da lokacin sallan bai ba saboda dukkan fukahawu sun yi ijima'i cewa sallah ba ta zamanto wajibi a kanka sai lokacin ta ya shigo to lokacin sallah bai shigo ba sallah bai waje ba a kanka ba an tashe ka a bacci don me aka tashe ka wannan kadai ya wadatar da ya wadatar da a ce kuskure ne sa'a salatu a kiran sallah na farko fahimta ce kawai tashar nasiruddin albani cikin wasu littattafansa ko tamamul minna ne ya kawo kuma shi kanshi yake cewa hakan sabanin abin da abin nan duniyar musulmai gaba da suke a kai ne kaga kenan ya haɓɓa a duniyar musulmai shi ne da wasu waɗanda ba su wuce mutane biyar da ya ambata ba su ne suke kan gaskiya akwai risala ta musamman da muka rubuta akan wannan matsala a taswib fi ta'khiri taswib littafi ne sukutum to saboda haka a wannan kiran sallan da za a yi shi a sudusi sudusi na karshen to ba a sa salatu saboda lokacin sallah bai shiga ba wal azanu allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah wannan shine kiran sallah sai ce summa turajji'u bi arfa'i min sautika awwala marratin فتكرر التشهد فتقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله وأن شيء سكي كده الترجيح معنى إذن آه إذن كفد نفركم na farkon da za ka faɗa ba za ka ɗaga muryarka sosai ba a na biyun kuma sai ka ɗaga muryarka sama da muryar ka ta farko yadda jama'a za su ji a ko'ina amma na farkon da ka faɗa wanda suke kusa da kai kusa da kai na cikin masallacin za su ji can a nesa ba za ji ba na biyun kuma duk ko'ina ya zamanto ana ji wannan shi suke kira tarjiya suna kiransu tarjiya idan yayi na biyun sai ya ce hayya ala sala hayya ala sala hayya din a ismu filil amri ne ma'anansa shine ka ka tafo ko ka doso ka doso ismu filil amri ne hayya ala alfala alfala ma rabu alfus ka doso ko ka tinkaro sallar da lokacinta ya zo ka tunkaro ka doso ka zo ka samu rabo shi ne manansa fayin kun tafi ni da'i subuhi zitta hahuna ya ce a nan gun ya ce idan kana kiran sallah na asuba ne a nan gun za ka gara assalatu khairu minan naumi assalatu khairu minan naumi ma'ana sallah ta fi yin bacci ko sallah ita ce tafi ma alkhairi akan kai bacci ana as-salatu nan ana nufin sallan asuba ne kamar ce sallan asuba lokacin ta yayi ka tashi daga baccin ka kai kamar shi ne as-salatu khairun minan nawm saboda haka idan lokacin sallar bai yi kai kiran sallah kamar kiran sallah to zaman to lagu lokacin sallah bai yi ba ka zo ka ce lokacin yayi lokacin sallah bai yi ba ka zo ka ce a tashi a bacci a yi sallah lagwu ne ba shi da hukunci la taqul zalika fi ghairi nida'i subhi yace karka faɗi wannan in ba kiran sallah na sallah asuba ba sai ka karasa ka ce Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah marratan wahida sai ka faɗa su daya yana nufin la ilaha illallah da sai ka faɗa su daya wal iqamatu wutrun iqama kuma wutri ne الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله شيني saboda mu a malikiya kada kamace salatu tun so ɗaya muke fayi muke fadanta har ma shurrabu bisala suka zurfafa suke cewa idan mutum ya kuskura ya faɗi ya ce kada ka mata salatu sau biyu to a wannan lokaci da gangan in yi a wannan lokaci a kama tabbatai ba sai ya sake ya faɗe ta su ya ce suka ce haka amma riwawoyi ne dukansu ya yi saboda ya zo bilal yana cewa amarani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an utiral ikamata illal ikamata manzala sallama ya umarce ni ne faɗi komai daddai-daddai a ikama amma banda ikama shine banda kafa kamata salatu shi din na faɗa sau biyu to wannan illal iqama din ziyada ce da aka samu an ba'adin ruwa to la'alla shi imamuna malik ya samu hadisin amarana rasulullahi sallallahu sallama ko amarani rasulullahi sallama an utira iqamata wannan ya rawaito wannan ya samu to daga baya akwai wayanda a sun ji wata kalma da ya faɗa bayan wannan illal iqama da shi ne duka biyun jaizi ne karka mata sala sau daya ko sau ba kamar yadda misali wasu ke cewa faɗanta so ɗaya ɗin bidiya ne faɗanta so ɗayan bidiya ne ko so biyun bidiya ne a'a kowannen su jaizi ne kamar ikhtilaf ne na alfas saɓanin lafuzzuka na tahiya ne tahiyar da aisha ta rawaito tahiyar abu baira tahiyyar ibn umar tahiyyar wannan umar bin khattab wanda abdurrahman bin abdin qari ya rawaito tahiyyar mu ta malikiya ko tahiyyar shafi'iyya tahiyyar abdullahi bin mas'ud wanda al-imam shafi'i a kitabun risala yake cewa muna kanana ana koya mana tahiyyar da abdurrahman bin abdin qari ya rawaito a gun umar bin khattab da muka taso muka girma sai muka rawaito tahiyar da ta fi ta inganci tahiyar abdullahi bin mas'ud sai muka bar wancan muka dawo muna yin tahiyar abdullahi bin mas'ud yasa tahiyar abdullahi bin mas'ud ita ce tahiyar da ta fi inganci min nahiyatin riwaya amma wanda suke cewa tahiyar mu ta malikiya kuma da ifiya ce kaya kuskure ne saboda sayin na umar ya karantar da ita a kan mimbarin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam inda wasu sahabbai ba su ji ba ko bai inganta ba to wani zai yi tanka masa ta saboda haka har a ibn abdulbar cikin at-tamhidi yake cewa wannan kadai ya ya ya ishida wannan tahiya ta inganta riwaya ta zamanto sahihiya kaman wannan ne babu sifatil amali fi salawati ya ce babin sifar a babin sifar yadda ake yin salloli al-mafruda wanda suka zamanto farilla kuma ya tasiru biha minan nawafili wa sunani da abin da yake haduwa da salloli na farilla din na nafilfili da sunnoni والإهرام يتي إهرامي في الصلاة أشكين صلى أن تقول الله أكبر إهرامي شيني كشي الله أكبر ليوا ما لم يسنى شيوا إذا اسم تفضيلي يزو الله أكبر هو الله أعلم أحدد سونا الله yana zuwa da ma'ana na ismul fa'il ne saboda in an ce ismu tabdili abubuwa guda biyu ne suka haɗu a wata sifa sai ɗayan ya ɗara wa ɗayan shine ismu tafdil misalin ka ce allahu akbar akbar ɗin ismu tafdili ne kamar ka nuna akwai wani abu mai girma girmansa shigen girman allah tukuna allah ya ɗan ɗara wa abin girma wannan shine zahirin ma'ana ismu tafdili kenan saboda haka in ka ce allahu akbar ma'anansa allahu kabir ne in ka ce allahu alam ma'anansa allahu alim ne ma'ana ismu tabdili baya aiki a haɗe da suna allah subhanahu wa ta'ala la yujzi'u ghairu hadhihi kalima banda wannan kalima din to wata kalima ba za ta isar ba misali ba zai yi kace Allahu a'azam ba ka tada ya rami kuma abin da ya kama da wannan watar fa'u ya daika hazuwa manki baika sai ka ɗaga hannayenka daidai da daidai da kafaɗunka hannayen su su tsaya daidai kafaɗun audu na zalika ko kuma ya zama bai ƙarasa kafaɗun ba sun takra'u sannan ka yi karatu ka fara karatu fahim kun tafi subuhi kara'ata jiharan bi ummin qur'ani ya ce idan kana sallan asuba ne za ka karanta a bayyane za ka karanta fatiya a bayyane ita ce ummul qur'an la tastafti la tastaftih bi bismillahir rahmanir rahim ummul qur'ani yace idan zaka karanta fatiha fatihar kar ka fara ta da bismillahir rahmanir rahim kawai ka fara da alhamdulillahi rabbil alamina wala wala fi surati allati ba'daha hakanan kar ka karanta bismillah a surar da zaka farkon surar da zaka karanta bayan fatiha fa iza qulta wala dallin fa qul amin in kace wala dallin kace amin in kunta wahadaka in kai kadai kake yin sallah aw khalfa imamin ko kuma a bayan limami kake wa tukfiha amma idan a bayan limami kake yi a za ka ɓoye za ka ɓoye shi za ka ɓoye shi za ka faɗa a hankali ne ba za ka faɗa ga muryarka ba wala ya ƙulu hal imamu fi ma jiharafi limami ba zai ce amin ba a karatun da yake bayyanawa wa ya ƙulu ha fi ma a sarrafihi zai iya faɗa a karatun da yake surrantawa wa fi ƙaunihi iyaha fil jihari ikhtilafun cewa idan yana bayyana yana bayyana karatu zai fada ko ba zai fada ba ya ce akwai sabani a kauli musulmi a malikiya mami yana bayyana karatu ba zai ce amin ba sai in yana boyewa wannan shi ne musulmi sannan kuma dalilai kuma suna tabbatar da faɗansa ɗin cikin hadisan manzo Allah sallama har hadisi ke cewa idan manzo Allah ya ce wala dalli yadda sahaba za su ce amin din ta ce amma abin da yake faruwa hadisin abu huraira da aisha da anas wanda manzo sallama yake cewa wai za qala ghairu maqbul alayhi الضالين وقولوا آمين zahirin wannan hadisi yana nuna shi imani da zai ce amin wannan shi ne dalili na malikiya duk da ma limamin ya hadu da sauran mamu su ce amin din ja'izi ne saboda dalilai amma wannan hadisin shi ne mun malikiya dalili saboda kar wani ya zo ya ce muna yin abin da ba mu da hadisi ba mu da dalili a sannan kuma dalilin mu na rashin karanta bismillah ko kasancewar karanta bismillah din makruhi ne ganin bismillah ba aya ba ce cikin ayoyi suratul fatiha sannan kuma an ce ka karanta suratul fatiha aka ce karanta la salata liman lam yaqra fatiha kitabi bismillah ba ta ciki malik malamin sa al-imamu nafi ne malamin sa na qur'ani imamu nafi nan abun sa muka samu riwaya ta wasu sannan adadin ayoyin suratul fatiha ko wuraren da aka dasa a gun imamu nafiya to wuraren nan guda bakwai ne wanda muka san su wanda za mu gairi mamdubi alaihi asiratar da zina alamta alaihi aya ce غير الموجود عليهم الضالين آية إن كتي fara bismillah za su baka ayoyi takwas wannan wajihin ne yasa imamu mali ya shaka wajihi ne kaɗaɗe ba kamar yadda ake ta surutu ake ta kullum kai ba har ibn arabi yake cewa ta yin da maza ka gane bismillah din na fatiya ba aya ba ce a suratul fatiya sabanin da malamai suka yi ya wadatar da cewa ba aya ba ce ya ce inda aya ce ta ƙur'ani malamai ba za su yi sabani a kan tabbatar da ita ba ya ce za a iya kawo wata aya a cikin ƙur'ani wanda malamai suke sabani ƙur'ani ba ƙur'ani ne tana cikin sura kaza ba ta cikin sura kaza ya ce babu wannan kaɗai ya wadatu da a gane cewa bismillah nan ba aya ba ce a suratul fatiha da aya ce a suratul fatiha ba za a yi sabani a kanta ba saboda ba wata aya da aka yi sabani a kanta saboda haka matsaloli ne shahararru wanda ana yawan maganganu a kai a karatun da muka yi na binashir hanyame to duk mun kawo hadisan da takarijin su da bayani cikakke da ke karatun na risala za mu karanta risala ne ba tare da ajiyar ba saboda idan muka ce za mu karanta risala kowace matsala da dalilin ta aya hadisi kiyasi jima'i sai mu yi shekara ba mu sauke mutane kuma so suke a sauke aje a amfana to shi ne dalilin da ya sa ba ma kawo dalilai sai a matsaloli irin wannan wanda suna bukatar a san dalilinsu kenan ta nan za ka gane wa fi kaulihi iyaha fil jihar ikhtilafun dan nan kauli biyu ne a malikiya imami zai ce amin a bayyane ko ba zai faɗa ba saboda haka in ka ji limami ya ce amin yana bayyana karatu karka ce ya fita a mazabar malikiya akwai wannan kauli a malikiyan ba sannan kuma karanta bismillah ma in ka ga ba maliki yana karanta bismillah shi ma bai fita a malikiya ba saboda imamu mali ya mata hukunci wasaf ne cewa ya yi makuruhi ne karanta bismillah ba ba haramu ba da ya ce makuruhi ne kamar ya nuna cewa in kana so za ka iya karantawa shi ne kaulin da maulana shan ibrahim yas ya rajjaha ya karanta bismillah a farkon suratul fatiha cikin littafin sarrafin malam man salla wa rafa'a wa qabada ibtida'an bi sayyidil anam ya kawo hadisi da dalilai cewa hadisin a Abu Huraira hadisi ne mutsari mutsaribi wanda ba zai yi kai sai ya da wannan hadisi na yaki da shi ba sai an hada da wasu hadisi tun da ya duba raful malam na maulana shek ibrahim yas littafin da yake nuna cewa shi fakihi ne kuma muhaddisi ne ya san hadisi sosai ثم تقرأ سورة من طوال المفصل yace sannan ka zo ka karanta wata sura daga surorin da suke da tsawo a mufassal idan aka ce mufassal a ƙur'ani suna fara lissafa lissafin surori na mufassal daga suratul jasiya suratul jasiya a nan suke fara lissafi to sun kasa mufassal din kashi uku ne akwai tiwalul mufassal daga suratul jasiya zuwa abasa wata walla su ne mufassal masu tsawo akwai ausaf a mufassal ne ayoyinsu surorin suna da wato ayoyi ba masu tsawo can ba ba kuma gajeru can ba tsakiya daga abasa ta kai har zuwa watuha sannan kuma daga watuha ko kace daga alam nashira zuwa zuwa nasi wannan su ne kisar kisarun mufassal yana akwai masu tsawonsu akwai tsakasakiyarsu sannan akwai kananansu ana nufin tsawon suran ne ana nufin tsawon sura da kuma gajartan ayoyin surar abu biyu ake dubawa ba don haka ba wasu surori daga cikin kisar sukan iya shiga ausa ko daga cikin ausa sukan iya shiga kisar amma abin da ake dubawa abu biyu ne a ayoyin su kasance gajeru ne sannan surorin su kasance ba masu tsawo ba ne sun mace ƙarau suratan mintiwalin mufassal daga ka kama misali daga suratul jasiyan nan ka kai har zuwa abasa a wannan tsakanin sai ka karanta ka karanta wata sura a wannan tsakanin isa manzo Allah za ka sami shi yana karanta wa turi yana karanta wa turi yana karanta iktaraba linnas bi iktarabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar kamar yadda hadisan aka kharraja su a mahallin su wa in kanat atwala min zalika idan tafi wannan tsawo surar idan surar tafi in tafi in surar tafi wannan tsawo shi ne ya ce fahasan ya fi da kadari taglisi duba gurgudan taglisi shi ne yin sallan cikin dare wata shaharu bi ha sannan kuma za ka karanta da karatunta yana nufin surarta kenan surarta za ka bayyana karatun karatun surar ta za ka karanta za ka bayyana ta za ka bayyana ta shi ne ya ce faiza tammaci sura idan surar ta cika kabbarta sai ka yi kabbara fin hita tika ne rukuri wajen sunkuyawanka zuwa rukuri za ka ce allahu akbar fatumakinu ya daika min rukubataika za ka daura za ka tabbata kaga cewa hannayenka sun samu zama a kan gwiwoyinka wato sauyi zaharaka mustawiyan za ka daidaita gadon bayanka su zamanto daidai ne yadda idan aka daura wani abu ba zai gangaro ya fadi ba zai tsaya ne idan ka dan sunkuya yadda in aka daura wani abu zai gangaro ya fadi a wani lokaci bai yi ba za ka daidaita wala tarfa'u ra'sa kai ce ba za ka daga kanka ba wala tutati ba za ka sunkuyar da shi ba kuma haka kasa wa tujafi bi tabaika an jambaika hannayenka samar gwiwoyin hannu tsakanin gwiwar hannu da kafada yace za ka nesantar da su shi ake cewa shi ake cewa taba'u za ka nisantar da su daga gefe-gefe jikinka mana ba za ka bari nan da nan ɗinka su haɗu lokacin da kake kake kake yi ba kake za ka ware su kan haka wata taqidul khudu'a bizalika bi ruku'ika wa sujudika wanda abubuwan da za ka yi ce ruku'inka da sujadanka duk za ka yi itikadi za ka yi niyyar gaskanta kai ne ga Allah subhanahu wa ta'ala a matsayin su na ibada zaki wala tad'u fi ruku'ika ba za ka yi addu'a ruku'inka ba wa kul in shi'ta in ka so ka ce subhana rabbil azimi wa bihamdihi in ka so a ruku'in ka ce subhana rabbil azimi wa bihamdihi wa laysa fi zalika tawfitu qawlin wala wala a wala haddu wala haddun filibusi ya ce wajen yin wannan don babu wani iyakance wata magana mana babu wani iyakance wani abu daban wanda a ce dole ga abin da za sannan kuma babu wani haddi na dadewa ba ce misali in kai ruku idan kai minti biyar ko minti goma ko minti ashirin ko minti biyu a'a duk ba faɗi wannan ba saboda haka su ba na rage da abin din nan za ka iya faɗa su daya za ka iya faɗa su biyu ko su ko su ko su biyar babu wani abu iyaka wanda yake iyaka ta kamalle a cikin wannan abin da ake bukata shine uku kamar yadda yawancin malamai suka faɗa kar ya yi kasa da uku idan ya yi kasa da uku su ba na rabbi al'azim bihamdihi akwai nau'i na rashin nutsuwa da gaggawa a cikin sallah sun matar fa'ura a saka wa an ta ƙa'il za ka ɗago kanka kana mai cewa sami Allahu liman hamidahu summa taqulu sannan ka ce Allahumma rabbana wa lakal hamd lokacin da kake dagowan zaka ce sami Allahu liman hamidahu in ka gama tsayuwa sai ka ce Allahumma rabbana wa lakal hamd ko idan ka ce sami Allahu liman hamidahu yana karewa sai ka daura Allahumma rabbana wa lakal hamd da fadan Allahumma rabbana wa lakal hamd za ka karasa sayuwarka ya tsaya ce in kunta wahadaka ya ce wannan za ka faɗa in kai kadai ne wala ya kulu al imamu amma shi limami ba zai faɗi wannan ba ya ce kawai zai ce sami Allahu liman hamidahu ne a shi zai faɗa ba zai ce Allahumma rabbana wa lakal hamd ba shi ma dalilin mu hadisin Abu Hurairah ne inda yake cewa wai za qala sami Allahu liman hamidahu فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد ولا يقول المأموم شيكما مامو بذيتي سمي الله لمن حمده بشيكما saboda wannan hadisin da muka karanta wa yaqulu allahumma rabbana wa lakal hamdu allahumma rabbana wa lakal hamdu shine kawai zai fada amma akwai riwayoyi da suke nuna cewa limamin da mamun za su faɗi kowanne daga cikin su mun kawo wannan hadisin domin nuna malikiya suna da dalili ne a matsala wata stawi qa'iman mutma'innan sai ka tsaya cik kana cikin nutsuwa mutarassidan sannan kuma ka daidaita jikinka mutarassil din kaman ka tsaya cik mutarassil ka tsaya cik kaman ya hada ma abu biyu ne mutma'innan nutsuwar zuci mutarassidan daidaituwar daidaituwar wannan a gabobi mutarasilan ma'anarsa ɗaya ne da mu'tadila sun matawi sajidan idan ka tsaya cik a nutse a tsaye cik kuna za ka sunkuya ko za ka fadi daga hawa ya hawi za ka fadi zuwa sujada ya ce la ta jilisu ya ce ba za ka zauna ba tukunan gabanin kai sujada ma'ana idan ka je gun sujada kai tsaye za ka je sujada ba za ka zauna ba kafin ka yi sujada sun mata sujada sannan ka yi sujada ya ce wato kabbiru fin hitatika lissujudi sannan za ka yi kabbara kabbara lokacin da za ka sunkuya sujada fatumakkinu jabahataka wa anfaka min al-ardi za ka ba wa goshinka da hancinka damar taba ƙasa ko zama a ƙasa wato ba shi rubi kafai kal'arda za ka dafa ƙasa da tafukan hannayenka ba sitan ya daika kana mai shimfide da hannayen naka ba a dunkule ba a shimfide mustawiyataini idar kiblataini sun tsaya haka shif suna duba kibla ta ji aluhuma hazuwa udunaika a daidai wannan lokacin kuma za ka sanya su daidai da kunnuwanka au duna zalika au ko kuma ya zamanto ya dan nesa da kunnuwan naka ko gaba da kunnen naka kaɗan kunnen naka kaɗan wa kullu zalika wasi'un kowanne in kai yace yayi ghaira annaka sai dai kai ka shadi yace la tabtarish zira'aika karka shimfida hannayenka shimfida su a ƙasa ra'ayika shi ne daga gwiwar hannunka zuwa gwiwar ka kamta shi zuwa ƙasa su tsaya su tsaya a cik wanda galibi masallata za ka mato da haka su da ya su ta haka ake su tsaya wala ta zummu adudaika ila jambaika nan atuf din shine inda muka karanta da su shine tsakanin gwiwarka ta hannu da kafadarka yace karka haɗe haka karka haɗe su na hannayenka guda biyu duka da gefe gefen jikinka ya kasance sun rabu da gefen jikinka walakin tajinahu bihima tajnihan wasfa yace zaka rabe tsakanin na rabewa wanda yake tsaka tsakiya ma'ana za ka karkatar da tsakanin su ya kasance tsakatsakiya ba ban kaɗewa gaba ɗaya kamar yadda yanzu an karanta a cikin sifatu talatin da biyu in za ka yi sujada kusan rabin masallacin gaba ɗaya kama mai tulu to wannan sifar ne shi yake faɗa ya ce ta ji na hukuma ta ji nihan wasu kawai za ka yi haka ka buɗa nan da nan ɗin kar su haɗu shi ake nufi ba wai ka faɗi kamar wanda zai yi wani sufa ka cike rabin masallacin in wannan ne sahu nawa zai ɗauka wani masallacin in irin wannan sujadan da suka koya a sifatu salatin nabi za a yi shi masallacin sahu nawa zai ɗauka ruwi ne a addini sifofin sallar manzan Allah suna nan a akhdari suna nan a risala a rashin karatu sun dauka ba a faɗi sifofin sallar manzan Allah ba a littattafan malikiya an je an ɗauki sifofin salatin da biya na karanta akwai sifofin sallar manzan Allah da ya wuce wannan kuma duk inda za mu kawo a hadisai kowanne abu za mu tafsirin sa hadisi amma karatu ba karatu ne na ajilla ba yanzu misali duk wayannan abubuwan mun faɗi dalilan su cikin bin hashir da muka karanta shi ne ce walakin a tujan nifu bihima ta jinihan wasafan za ka yi nesa da su nesa wanda wanda yake tsaka-tsakiya in ka ce janaha ya jinahu karkata in ka ce janaha yujannihu bayi shi kuma nesantarwa mujarradin shi ne zuwa cikin ƙurani wa in janahu lissalmi ajinalaha wannan mujarraji wannan jannaha yujannihu ta jiniyan nesantarwa wasaɗan tsakatsakiya ba gaban kaɗai ba kamar yadda suke yanzu wata kunu rijilaka kafafuwanka za su kasance a lokacin fi sujudika lokacin sujadanka ka'imatai ne suna nan a tsaye kafafuwan naka yana nufin kan yasun kafafuwan naka suna tsaye waya wa butunu ibahamai ima ilal ardi kun gani ko na ce wani lokaci yana amfani da ibaha guda cikin manyan yatsun kafafuwa guda biyu su kuma suna danne da kasa suna danne da kasa kaga wancan baham din da ya faɗa bi ma'ana ibaham ba a san shi a lura ba kamar da muka bayyana ibaham din shi ne aka sani wata kulu in shi ita in ka so za ka ce fi sujudika a cikin sujudarka subhana subhanaka rabbi zalamtu nafsi wa amiltu su'an faghfir li kaga dama zaka fadi wannan yace haka au ghaira zalika ko wani haka in shi ta in kaso kamar yadda ya faɗa ne a baya cewa in kai ruku zaka ce subhana rabbil azim wa bihamdihi dinnan sai ce babu wani tawkid na kaul takamammen ga abin da zaka faɗa in akwai wasu tasbihi ma da zaka yi in ka ga dama a rukuni misali zaka yi cewa subhanallahi wa bihamdi adada khalqihi wa adada nafsihi wa zinata arshi wa adada kalimati saboda tasbihi ne duk dangin tasbihi zaka yi kawai ba kawai sai subhana rabbil azim wa bihamdi ba kamar yadda ya faɗa mana a baya kamar yadda ba a ce zaka yi minti biyu minti a ruku minti biyu minti biyar a sujana ba a'a gurgudun yawan tasbihinka gurgudun daɗewan da za ka yi a cikin sallar wata fi sujudi in shi ta amma a sujada in ka so ya ce za ka yi za ka yi addu'a walaisa lituli zalika waktu tsawaita addu'an ba shi da wani lokaci iyakantacce kamar yadda a can ma ya ce tasbihin da za ka yi bayi da wani lokaci iyakantacce wa kalluhu an tatuma inna mafasiluka mutamakina mafi karancinsa a cikin sujada ya kasance gaɓoɓinka sun samu nutsuwa sun samu zama a sun samu zama a ƙasa sun samu tamakkuni a ƙasa sun matar fa'ura a saka bitakbiri ya ce sannan za ka zo ka ɗaga kanka da yin takdiri in za ka ɗago ya ce za ka ce allahu akbar fatajini su sai ka zauna fatasni rijlakal yusra ka nade kafarka ta hagu fi julusika a zamanka baina sajataini zaman da kake yi tsakanin sujada biyu watan sibul yumna sai ka kafa kafarka ta dama wa butunu asabiha ila al-ardi sannan cikin cikin yatsun kafan sun taba kasa wa tarfa'u yadayka sai ka daga hannayenka min al-ardi daga anil ardi ka daga hannayenka daga kasa a ala rukubataika sai ka daura akan akan gwiwoyinka haka za ka yi lokacin da ka zauna tsakanin sujada da sujada sun matasjudu saniyata sannan kuma sai ka yi sujada ta biyu kama fa'alta awwalan yadda ka aikata na farko sun matakumu min al'arzi sannan ka tashi daga ƙasa kama anta kamar yadda kake ya ce mutami da ala ya daika kana mai dogara da kana mai dogara da hannayenka wannan dogara da hannayen naka din shine ya zo a hadisi kana rasulullahi sallallahu alaihi ya ajin fi salati din ma'ana in zai tashi daga sujada na karshe zai dafa hannayensa tukunan zai tashi ba cik haka zai tashi ba shine wanda albani sai ya fassara da zai dunkula hannayensa haka zai dunkula hannayensa ya ɗauka ajina ya ajin din mushtaqun ne min al-ajin al-ajin din furani ya dauka mushtaqun ne min al-ajin lokacin da zaka tashi zaka yi dunkule hannunka da sufur mai dama fura haka ya dauka wanda wannan yana daga cikin kurakuransa na larabci kurakuransa na larabci in ka koma an nihaya fi gharibi hadis na ibn Athir kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya aji fi salati ya tabi fi salati wannan shi ne kawai sai rashin sanin larabcinsa ya jefa shi cikin kurakurai ya jefa shi cikin shuzuzi ya saba wa malaman duniya to shi yasa masu dunkula hannun nan to su san da cewa a shek nasiruddin albani ya daura su akan kuskure ne khata su daina dunkulawa ba haka manzo Allah yake ba kamar yadda da wata fahimta ya fahimci cewa an je makarar makabarta a tsaye ake yin addu'a saboda ya fassara ma'anan waƙafa da kama waƙafa da makama da ma'anan waƙafa shine rashin tafiya kama kuma biddun julus jalasa wa kama ma'ana كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقف وإذا إذا وقف على القبر على القبر لا ينصرف حتى يرى لا ينصرف إن يجي مكبرتا بايا برن مكبر بايا برن مكبر سيايا دواشيني ما ننسى وقف لشن بني لشن برن بني وقف ko da ma a zaune kake in dai baka bar gun ba ma'anansa wa kafa ne ko a zaune kake shi sai fassara wa kafa din da ma'anan gama har suka zo suna fadda a mutane duk wanda ya zauna a makabarta yana addu'a ya aikata bikiya ba sani ba su ne suka aikata bikiya akwai kurakurai irin wannan da yawa to shi yasa anan yace la tarji'u jalisan litakuma min julusi yace zaka dogara da hannayenka ne sai ka tashi ya ce ba za ka tashi kana zaune cik ba da ta kuma julusin ka tashi daga zaman kai tsaye haka ka tayi daga domin kai tsaye ba tare da ka dafa hannayenka ba ya ce ba za ka yi haka ba walakin kama zakartu laka yadda na gaya maka za ka dogara ga hannayenka ne wato kabbiru fi hali kiyamika a halin tsayuwarkan kuma za ka yi kabbara in za ka taye ka tsaya za ka ce Allahu Akbar sun takarau kama kara'ata fil ula aw duna zalika sannan sai ka karanta bayan fatiha kamar yadda ka karanta yadda ya faɗa min tiwalil mufassal yadda ya faɗa aw ko kuma wanda bai kai haka ba ka ɗauko daga awsat awsatul mufassal wa tafa'alu misla zalika sawa'an yace zaka aikata kamar wannan daidai da daidai gaira annaka taqunutu taqunutu ba'da ruku'i sai dai kai da ke sallan asuba asuba ake sifanta maka yace to zaka yi kunuti bayan kayi ruku in Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nu'minu wa tawakkalu alayka har zuwa karshe shine kunutin malikiyya wanda asalinsa yana cikin ayoyin Qur'ani wanda ake karantawa haka zo aka yi nasakin kira'ar su nasakin kira'ar a matsayin su na Qur'ani amma za ka iya karantawa a matsayin sa na zikiri za ka yi wannan shine dalilin kunutin malikiya kenan asalin kunutin Qur'ani ne haka aka yi nasakin lafazin ƙur'ani sannan yin sa a sallar asibatun kuma hadisin ya shahararre kana rasulullah sallallahu alaihi sallama a lam ya zalla rasulullah sallallahu alaihi sallama ya kunu fi salati fajri hatta fara ka duniya hadisi ne wanda a cikin tambihul umri fi subuti kunuti fajri wata risala da muka rubuta mun yi defending din hadisin da ingancinsa musamman su yi jauziya cikin zafin ma'ad sun yi ya kokarin su ne suka sun da yi fantadisi akwai aujufi da suka kawo na da yi fantadisi da yadda kuma muka kare martaban hadisi da maganganun malaman hadisi hadisi ne alhamdulillah sahi babu wata kura tattare da wannan hadisi a kamar da yau ake cewa rubuci a sallah su ba bidiya ce dogara da magana albani ya da yi fantadisi albanin da ibn qayyim duk sun yi kuskure akan da yi manta wannan hadisi hadisi ne sai saboda imam al-bayhaqi ya ce ai wannan ana sun da suke magana a kansa ba shi ne ya rawaito wannan hadisi wani anas ne da to shi ne ya ce a ثم تقرأ كما قرأت في الأولى أو دون ذلك وتفعل مثل ذلك سواء غير أنك تقنط بعد الركوع bayan ka dago daga ruku'i ya ce za ka yi yin kunuti wa in shi ita kannata kannata kablar ruku'i in ka so kuma za ka yi kunuti din kafin ka yi ruku'i ba da tamamin kira'ati bayan ka gama karatu wal kunutu ya ce kunutin ga yadda yake saboda akwai riwawoyi da lafazuka a wannan lafazin da mai risala ya kawo ya saba da lafazin da muka haddace muna karantawa dukkan su tabarani ne ya rawaito lafazukan gaba daya tabarani shi ya rawaito Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka zaka da ya wajenmu a riwayar da muka haddace wanda riwayar falillahi alhamdu ita ma a tabarani ya rawaito ta saboda in ka tattara lafuzukan kunuti za ka ga lafuzuka ne mutaqariba suna kusanci da juna a ma'ana da kuma lafazi kamar yadda aka samu bambancin lafazi a tahiyya yadda da su muka yi bayani to haka na a kunuti mashi amma kunutin gummu da muka haddace نثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك wannan shine risala mai ka wannan ba ma'anar ta shine muna maka yabon alkhairi gaba da yansa shine wasu suke cewa fadan kullahu khaladi saboda ba a isa a yi wa Allah yabo gaba da ba anan ma'anar sa shine duk iya yabon da muka sani a yabon da muka sani din shine zamu yi gaba daya ba ana nufin a dukkan yabo ba ne sannan kuma yace na shukuruka muna gode maka wala na kuruka ba ma butuce maka amma ba ma kin gode maka a nan wala na kuruka din ba yana nufin ba ma kafirce maka ba saboda mai faɗan wannan din musulmi ne ana an kawo abu ne da kishiyarsa abinda ilimin balaga suke kiran shi dibaq ko su kira shi muqabala ma'anan na shukuruka da ma'anan la na kuruka ma'anan su dai ne kawai Eh, yanzu misali ba akwai a cikin qur'ani ba walakin na a aksarahum yajhaluna ko akwai abu ɗaya ba to ga ai ma'anansa ɗaya ne da walakin na aksarahum la ya'lamuna yajhaluna da la ya'lamuna ma'anansa ɗaya ne ai to kamar wannan ne kawo abu ne da da kishiyarsa shine ce wa nakhna ulaka muna kaskantar da kai gare ka muna mayar da kanmu a gaban ka ba komai bane wa nakhda'u muna tubewa yadda ake tube takalmi ko riga muna tubewa wa natruku muna bari manyan ga wanda yake yin imani da kai wannan shine kufuru din na kafirci duk wanda yake yin imani da kai kafiri za mu tube shi yadda muke tube riga za mu kyale shi mu bara'a da shi yadda annabi ibrahim ya koya mana inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum allahumma iyyaka na'budu ya allah kai kadai muke wa bauta wa laka nusalli kai dan kai muke yin sallah dan kai muke yin sallah wa nasjudu dan kai muke yin sujada ya kaddara laka din ne wa ilayka nas'a gare ka muke gaggawan tafiya ma'ana muna kwaɗayin haduwa da kai in dai mutuwa za ta hada mu da kai ko yanzu ne muna fatan ta in dai za mu haɗu da kai shi ne ma'ana wa ilaika nasa muna gaggawan zuwa gunga saboda aka ce sa'ayu din tafiya da sauri shi ne sa'ayu kamar yadda sa'ayu yana zuwa da ma'anan aiki Eh, inna sa'ayakum lashatta ay inna amalakum wa na'fidu muna sauri muna sauri narju rahmataka lokacin da muke saurin muna fatan samun rahamarka kamar ya ce muna gaggawa mun yi sabon ka mu samu rahamarka ne wani kafu azabarka jidda muna tsoron azabanka wanda ba da wasa ake ake ba mu labarin sa an ce aljiddu abin da ba da ba wasa a ciki ba zolaya ba ne da gaske ne ma'ana da abin da ake faɗa na wutan ba ana zolayan ka bane yadda in ka je lahira za ka ga babu abin ba haka bane da gaske ne ba zolaya ba inna azabaka azabarkar bil kafirina mulhaq ai bil mulhikun bil kafirina yana ne riskan yana tarar da kafirai ne ba yana tarar da mummune ko musulmi bane ana cewa mulhaq ana cewa mulhik ɗaya ne ملحق اسم المفعول ملحق اسم الفاعل ثم تفعل في السجود والجلوس كما تقدم من الوصف sannan ya ce wajen cikin sujada da zama duk za ka aikata kamar yadda ya gabata na sifantawa faiza jalasta ba da sajadatai ne idan ka zauna bayan sujada guda biyu nasabta rijlaka al-yumna zaka kafa kafarka ta dama wa butunu asabiha ila al-ardi cikin yatsun kafarka ta dama sun taba kasa wa sallaita al-yusra sai ka kalmashi kafarka ta hagu wa afdaita ka hada bi aliyatika ka hada cinyarka ila al-ardi shima ya taba kasa wala ta kuta ala rijlikal yusra karka zauna akan kafarka ta hagu karka zauna akan kafarka ta hagu wa in shi'ita in ka so kuma hanaital yumna fi intisabiha zaka kalmashi kafarka ta dama din yadda yayin da take a kafe faj'alta jamba bahmiha ai faj'alta jamba ibahaniha sai ka sanya a gefen gefen babbar yatsar yatsar kafarka ta dama din ilal ardi yace ka sanya ya taba kasa fawasi'un jawabi ne na in shi ita din in ka yadda ka dama kai haka shi ma wasi ne wasu malikiya suna cewa a a ya, cikin cikin tafin cikin tafin babbar yatsa din wato zai bi kasa ne ba zai bi can bi gefen a gefen gefen da ya faɗa ba ne saboda haka duk da dai wasu ne a hanyoyi ne yadda ya sifanta din ita ce yadda yanzu muke ya sallah lokacin da muka zauna tahiya sun mace ta shahadu sannan ka yi tahiya wata shahudu tahiyan kuma ya ce ga yadda take attahiyatu lillah jam'i ne na tahiyya duk nau'o'i na gaisuwa sun tabbata ga Allah saboda Allah ana gaishe shi da dukkan yare ana gaishe shi da dukkan yare ana gaishe shi da nau'o'in gaisuwa gaba ɗaya sallar ma kanta din gaisuwa ce in ka yi ruku wani nau'i ne na gaisuwa in ka tsaya wani nau'i ne na tsayuwa in ka yi sujada wani nau'i ne shi ma na gaisuwa saboda in ka duba ɗabi'u da kabilu da dabbobi kowa yana da irin nashi nau'in gaisuwa wani a tsaye ne al'adarsu su al'adarsu a tsaye suke gaisuwa kamar turawa haka ko mahaifinka ne a tsaye za su sunkuya a gani akwai wanda kuma kama al'adar sunkuya cikin rukuni shi ne gaisuwa kama al'adar yarabawa sujada shi ne gaisuwa saboda haka duk nau'o'in gaishe-gaishe wanda kabilu da al'adu ke yi wa waɗanda suke girmamawa ko dabbobi ke yi wa waɗanda suke girmamawa wannan nau'i na gaisuwan da girmamawa akwai ya cikin sallah shi ne mana attahiyyatu lillahi yasa aka kawo shi da lafazi na jami'i na jami'i saboda haka sau tari misali an ɗauki cewa in kai wa mutum sujada ka zama kafiri shi sujada din ba ta zama ibada sai da niyyar mayar da ita ibada to ba ka ga inda sujada zai zama ibada ko da ba niyya ai tsayuwa ma zai zama ibada saboda yadda ake sujada a sallah ai ana tsayuwa a sallah to saboda haka wannan yana daga cikin kurakuran da ba a fahimta ba in ka je cikin al'adun mutanen da musulmai amma in za su gaida sarkinsu sujada suke karkata mutunsu al'adar su ne gaida sarki da sujada da inda sujada da misali ba al'ada ba gaisuwa ba ce ta al'ada ba zai yi a wata shari'a cikin shari'a a samun aiki ba yanzu mala'iku ba sun yi wa annabi adam sujada ‘ya'yan annabi ya ba sun yi wa annabi yusuf sujada ba inda sujada din ala kulli hali shirka ne bauta wa wani Allah ne ba za a samu a kowace shari'a ba saboda dukkan shari'o'i da Allah ya aiko wa annabawa sun haɗu a bangaren tauhidi kadai ta Allah wajen bauta wa Allah kadai sun haɗu sai dai su saba a haddi su saba saba a wasu hukunce hukunce daban shi yasa zaka ga kowanne annabi da ya zo ce ibullah malakum wannan gaya yana da muhimmanci mutane su fahimta azzakiyatu lillahi azzakiyatu a ibadu waɗanda suka sarkaka wanda aka yi su dan Allah to su ne suka tabbata ga Allah at-tayyibatu salaw at-tayyibatu salawatu lillahi anan min babi wasfil mawsu'a min babi taqdim sifa ala al-mawsuf asalinsa as-salawatu tayyibatu lillahi sai aka ce at-tayyibatu salawatu lillahi salloli su ma wadanda aka yi su dan Allah ke bantattu wadanda suka cike sharuɗa suka cike hukunai da komai da komai su za su tabbata da Allah kawo at-tayyibatu yana nuna maka sallar da kai dan riya ba za ta zama dan Allah ba sallar da rukuninta bai cika ba sharadinta bai cika ba shi ma ba zai zama tuna Allah ba bambancin at-tayyibatu salawatu lillahi da az-zakiyatu lillahi az-zakiyatu lillahi na shiga kowanne irin aiki amma an zikrul khas ne ba da al'am da ka zo ka ce ayyuka gaba daya tsarkaka wanda sharadin su ya cika aka yi su dan Allah sun tabbata da Allah sun tabbata ga Allah sai ku suka ce to salloli ma wanda aka tsarkaka sun tabbata da Allah sallolin suna cikin wancan azzakiya tutun da ka faɗa min babu zikir khas ba da al'amri assalamu alaikan nan wajibi biyu ne assalamu zai iya kasancewa sunan Allah ma'ana Allah da ake kira da suna assalamu alaika yana nan yana nan yana baka kariya kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ayyuhan nabi ma'ana Allah subhanahu wataala yana ba wa manzan Allah kariya ko yaushe kenan assalamu din yana daga cikin asma'ul lahi husna wannan ɗaya fassaran kenan sannan assalamu sannan masdari ne assalamu ana cewa assalamu ana cewa assalamatu da ta shine aminci cewa ba abin da zai same ka duniya da lahira kai ba ka tsoron komai a duniya da lahira ayyuhan nabi ya kai annabin Allah wa rahmatullahi wa barakatuhu hakanan bayan amincin tsira daga duk abin da ake tsoro hakanan rahamar Allah da albarkatunsa su tabbata a gare ka assalamu alaina mu ma aminci amincin Allah mu al'umman manzan Allah ya tabbata a gare mu wa ala ibadillahi salihai da kuma dukkan bayan Allah salihai ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wannan ita ce tahiyyar malikiya wanda abdurrahman bin abd bin qari ya rawaito a gun umar bin khattab umar kuma ya karantar da sahabbai akan mimbarin manzon Allah babu wanda ta tanka ba wanda ya tanka masa kamar yadda hadisi yana cikin muwatta malik a tayyan abdullahi bin abbas babu wahdahu la sharika lahu karshen sa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kamar na farkon tahiyyar da kuma farkon tahiyyar mu akwai bambanci fa in sallamta ba da haza ajiza aka yace idan kai sallama bayan wannan yace sallamar ta isar maka